بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة شعبان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tsaya akan gabar azumi kafara ne Allah maɗaukakin sarki ya keɓanci ibadar azumi ta zama ɗaya daga cikin ibadar da ke kankarewa bayi zunubai daga ainihin wato abin da suka aikata na ba daidai ba ko abin da suka aikata bisa kuskure ko bisa larura a wasu lokutan kamar yadda azumi ya zama kafara ga wanda ya harama da aikin hajji idan ya yi aski ba lokacin da ya kamata ya aski ba saboda larurar rashin lafiya cikin abin da aka ce mai wato mahajjaci ya yi shine ya yi azumi na kafara saboda wannan aski da ya yi da wanda bai samu damar hadaya ba da wanda ya kashe kafirin amana da wanda ya yi rantsuwa bai ce insha Allahu ba da wanda kuma ya kashe abin farauta bayan ya yi harama da aikin haji da wanda ya yi wa matarsa zihari duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka aikata waɗannan abubuwan za su yi kafara cikin kafarar har da azumi kamar yadda mun karanta aya ta farko da take magana akan wanda ainihin wato a zai yi hadaya idan bai samu damar wato idan ya yi aski ba lokacin da ya kamata ya ba to zai ainihin wato yi kafara da azumi sannan abu na biyu wanda ainihin wato ya yi aikin hajjin tamatu'i ko ya yi aikin hajjin kiran bai samu abin hadaya ba shi ma ainihin wato zai yi hadaya ta hanyar zai yi kafara ta hanyar yin azumi to za mu tashi akan aya ta biyu قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال جل ثناؤه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Allah madaukakin sarki yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan wanda aka kashe din yana daga cikin mutanen da tsakaninku ku musulmi da su akwai alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya sai kuma wani daga cikin musulmi ya kashe wannan bisa kuskure ya kashe kafirin amana bisa kuskure Allah ta'ala ya ce fafidiyatun musallama a fadiyatun musallama zai ba da diya musallamatun a bar miƙawa ila ahalihi zuwa ga 'yan uwan shi wannan kafirin amanan da aka kashe wa tahriru raqabatin mu'mina da kuma yanta ainihin wato baiwa mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah Allah ta'ala ce wanda bai samu wannan baiwa mu'mina da zai yanta ba sai Allah ta'ala ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to zai yi azumin wata biyu a jere da juna taubatan min Allah wannan tuba ne daga Allah wa kana Allahu aliman hakima lalle ubangiji ya kasance masani ne kuma gwani kaga a wannan Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wato a kashe kafurin amana bisa kuskure kafararsa yin azumin wata biyu idan mutum bai samu ainihin wato bai wadda zai yanta ba wa qala samiul alim la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum game da kafarar rantsuwa kuwa as-sami'ul alim yace la yu'akhidhukum Allah Allah baya kama ku bil lagwi fi aymanikum game da yasasshiya cikin rantsuwarku wallahi gawa na can irin kayan da ya sa ne yana zuwa sai kuma ba shi ba ne lagawul yamin kenan alamai sun ce wannan lagawul yamin ne yanayin tafiyar yanayin shigar da kaga ya sa kayansa yau irin su ɗaya sai ya taho daga nesa ka ce wallahi ga wani can kuma sai yana zuwa sai kaga ba shi ba ne wannan lagawul yamin ne Allah baya kawo mutane da irin wannan rantsuwar ko kuma wallahi na zo makaranta kai wallahi jiya fa an yi kaza wannan duk na na Aisha ta ce yana daga cikin abin da ba a kama mutane da irin wannan shine lagawul yamin Allah ta'ala ya ce ba zai kama ku ba da abin da kuka yi cikin yasasshiyar rantsuwa walakin sai dai ubangiji ta'ala yu'akhidhukum yana kama ku ne bima aqattumul ayman game da abin da kuka kulla na rantsuwa rantsuwa almuaqqada wannan ita ce dan rantsuwa kala uku ce akwai laghul yamin akwai yaminul gamuth akwai yaminul muaqqada wato ita laghul yamin shine wanda muka bada misali ita kuma algamus shine mutum ya rantse da Allah akan ƙarya wannan lagauli wannan yaminul gamus kenan ita kuma alyaminul muaqqada ka ce wallahi ba zan shiga gidansa ba kuma baka ce insha Allah ba sai ka shiga to ka ka, ka kare rantsuwa to yanzu wannan shigar da kai tunda baka ce insha Allah ba sai kai kafara wannan ita ce alyaminul muaqqada wallahi tallahi na daina bashi kuɗi na sai kuma ka zo ka bashi ba tare da kai istisna'i ba lokacin da kai rantsuwar ba kai togaciya ba kuma da ya zo sai ka ji tausayinsa ka ɗauka ka bashi babu laifi da ka bashi amma za ka yi kafara ta wannan rantsuwar da ka yi to shi ne allah maɗaukakin sarki yake cewa ba kafaratuhu kafarar mutumin da ya yi rantsuwa ya akan zai yi abu kuma bai yi ba ko ba zai yi ba kuma ya yi ita'amu asharatu masakin allah maɗaukakin sarki ya ce zai ciyar da miskinai guda goma min ausadu ma tut'imuna ahalikum na matsakaici ko tsakatsakin abincin da kuke ci da ku da iyalanku aw kiswatuhum ko kuma miskinan nan guda goma ya dinka musu kaya ya kai su wajen tela ya kawo yadi a dinka kowa taguwa da wando aw tahriru raqaba ko kuma yanta baiwa Allah sai ya ce faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata ba ko kuma bai samu baiwar ba fasiyamu thalathata ayyam Allah yace to zai azumin kwana uku zalika wannan azumin kaffaratu aymanikum ita ce kaffara da kankarar rantsuwar da kuka yi idza halabtum in kun rantsi wahfazu aymanakum ku dinga kiyaye rantsaran ku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka ubangiji ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkuruna dan ku zama masu godiya ga Allah wa qala al-azizul hakim ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulus sayda kar ku kashe abin farauta wa antum hurumun alhalin kun yi harama da aikin haji ka riga ka yi harama ka fara aikin haji to an hana farauta wa man qatalahu wanda kwadi ya kashe abin farauta ko da bisa kuskure ne to akwai laifi akwai ainihin abin da zai yi na kuskuren da yi to ballantana kuma a ce da ganganci mutum ya aikata sai Allah ta'ala ce wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe abin farauta a cikin ku muta'ammidan da gangan fajaza'un mithlu ma qatala to zai biya sakamakon kwatankwacin abin da ya kashe minan na'ami na dabbobi na gida dabbobin ni'ima misali mutum sai ya kashe barewa a daji to sai ya zo ya ba wato zai biya sakamakon irin wannan dabbar da ya kashe irin ta gida kaga zai biya akuya kenan sai ya kashe ainihin bauna a daji ya yi harama da aikin hajji sai ya kashe bauna to kaga zai biya ainihin zai ba da sakamakon irin waccan baunar da ya kashe sai ya ba da saniya ya kashe raƙumin dawa to sai ya biya kwatankwacin irin abin da ya kashe na irin na gida raƙumin gida kenan ya hukumu bihi zawa adilin minkum ma'abota adalci daga cikinku su ne za su yi mai hukunci su ga kaza ya kashe ga irin abin da zai biya irin na gida hadayan hadaya ce baligal ka'aba wadda za a isar da ita zuwa ɗakin ka'aba au kaffara tun ta'amu masakin ko kuma ainihin wato kaffara ta ta'amu masakin ciyar da miskinai aw adulu zalika ko abin da yayi daidai da ciyar da miskinai din nan siyaman na azumi li yazuqa wa bala amri dan ya dandana irin masifar abin al'amarinsa malam kana dan daukan hankali na da Allah afa Allahu amma salaf ubangiji ta'ala yana yin afuwa ko yayi afuwa amma salafa dangane da abin da ya gabata wa man ada wanda ya kuma maimaita ya sake bayan an yi masa afuwa ya kuma aikatawa fayan taqimullahu min Allah madaukakin sarki zai masa uquba Allah zai masa azaba wallahu azizun ubangiji madaukakin sarki mabuwayi ne zuntiqam ma'abocin azaba da daukan fansa wa qala al-latiful khabir walladhina yuzahiruna min nisaikum waɗanda suke yin zihari ga matayensu sun mai na lima ƙalu sannan su janye abin da suka faɗa ya ce an ce alayya ka zahari ummi ya ce ke wato kin yi kama da mahaifiyata ya yi wa matarsa zihari to sai kuma yake so ya ci gaba da mu'amala da ita bayan ya yi mata zihari yake so yake so ya janye wannan ziharin wannan kalmar da ya amfani da ita sai Allah ta'ala ce sun mai na sannan suka dawo suka janye lima ƙalu abin da suka faɗa to akwai kafarar wannan kalma ɗin da mutum ya faɗa to akwai kafarata fata hariru raƙabatin sai ya yanta baiwa min ƙabali an yata masa tun kafin su ci gaba da mu'amalanta juna zalikum tu'azu na bi wancananku shine abin da ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah mai cikakken sani ne akan abin da kuke aikatawa faman lam yajid shine mahallu shahid Allah ta'ala ce wanda bai samu bai wanda zai yanta ba fa fa siyamu shaharaini mutatabi'ain gashi yayi wa matarsa zihari Allah madaukakin sarki ya ce yanta baiwa ba shi bai samu ainihin wato wannan baiwa din ba to yaya za a yi sai Allah ya ce to yayi azumin wata biyu a jere da juna min qabala an yata ma satin kafin su ci gaba da ainihin wato mu'amalantar juna faman lam yastati' wanda bai sami iko ba fa it'amu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai guda 60 zalika litu'minu billahi wa rasuli hakan litu'minu dan ku ƙara yin imani billahi wa rasuli da Allah da manzansa wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakokin ubangiji walil kafirina azabun alim lalle kafirai suna da azaba mai raɗaɗi malam yana kawo mana irin guraren da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi azumi don a kankara wani laifi da aka aikata wa kazalika yashtariku siyamu was sadaqa haka ma da azumi da sadaka suna yin tarayya fi takafiri fitinatin rajul wajen kankare irin wato fitinar mutum ko jarabawar mutum fi malihi a cikin dukiyarsa wa ahlihi da iyalinsa wa jarihi da kuma makwabtansa عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حديث يتبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمان قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة irin jarabta jarabawa da fitinar da mutum yake samu a cikin iyalansa da dukiyarsa da kuma makwabtansa wannan fitinar sallah tana kankare ta azumi yana kankare ta sadaka tana kankare ta to kaga an sanya azumi cikin jerin gwanan abubuwan da suke kankare wa mutum irin fitinar da yake samu a iyalansa a dukiyarsa a makwabtansa abu na takwas arrayyanu lissayimin daga cikin falalar azumi ta takwas mala ya ce akwai rayyan wata kofa da ake kiranta rayyan lissa'imin wannan kofa ce ta masu azumi an sahal bin sa'ad radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal an karbo daga ainihin wato sa'ad عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال يقال له الريان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a cikin aljanna akwai wata kofa ana ce mata rayyan ya dukulu minhu sa'imuna yawmal qiyama masu azumi ne kadai za su shiga ta wannan kofar ranar tashin alkiyama la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum babu wani wanda baya cikin su da zai shiga wannan kofa ta rayyan daga wato ba wanda zai shiga ta wannan kofa in ba su ba fa idza dakhalu idan sun gama shiga su masu azumi ughliqa sai a kulle ta falam yadkhul minhu ahad ba wanda zai kara shiga ta wannan kofar fa idza dakhala akhiruhum idan na karshen su ya shiga ughliqa kawai sai a kulle ta wa man dakhala shariba wanda ya shiga zai sha kayan dadi wa man shariba wanda duk ya sha abin sha a ciki lam yazma abadan ba zai saki kishirwa ba har abada fadlu shahar ramadan wannan kaman abin da muka karanta wancan satin zuwa yanzu inda muka tsaya falalar azumi ne gaba ɗaya alal itlaq na farilla ne na nafila ne duk yana da wannan falalar to sai kuma shi falalar ramadan din kansa ramadan shaharu khairin wa barakatin azumin ramadan ko watan ramadan wata ne na alheri da albarka habahu allahu ubangiji ta'ala ya yi baiwa a cikin wannan wata bi fada'ila kathiratin da falala mai tarin yawa mubayyinatan mubayyanatan wadda za a bayyana ta kal'ati kamar abubuwan da za su zo na farko shaharul qur'an shine watan alqur'ani anzalallahu azza wa jalla kitabahu almajid ubangiji ta'ala ya saukar da littafinsa mai girma hudan linnas dan ya zama shiriya ga mutane wa shifa'an lil mu'minin kuma ya zamanto waraka ga muminai ya hadi lillati hiya aqwam littafi ne da yake shiryar da mutane zuwa ga hanyar da ita tafi zamantowa madaidaiciya wa yubayyinu sabilar rashad littafi ne da ke bayyana tafarkin shiriya fi lailatul qadr kuma an saukar da shi a cikin wani wata mai girman daraja min shahar ramadan alkhair wato a cikin watan ramadan mai alheri qala dhul arshil majid ubangiji ta'ala ya ce shahru ramadan watan ramadan allazi unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnas dan ya zama shiriya daga ga mutane wa bayyinatin da hujjoji bayyanannu min alhuda na abin da ya shafi shiriya wal furqan kuma littafi ne wanda ya siffanto da fayyacewa da bambance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tauhidi da shirka tsakanin ainihin wato ainihin wato ƙarya da gaskiya shine alfurqan raba gardama kenan Allah ya ce fa man shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata na Ramadan a cikin ku falyasum hoto ya azumce shi wa alam akhi ka sani ya kai dan uwa na barakallahu fik Allah ya maka albarka anna wasfa shahr ramadan lalle sufanta watan ramadan bi annahu unzila fihi alquran da cewa an saukar da alqur'ani a cikinsa wa bina'a ma ba'dahu alai kuma da gina abin da ya biyo bayansa bi harfil fa da harafin fa'un allati tufidu ta'alila was sababiyya wadda wannan fa'un din tana fa'idantar da mu dalili da kuma sababi ai faman shahida minkum shahara falyasum ai fa bi sababi zalika man shahida minkum shahara falyasum yufidu bi dariqil ima ila al-illa wato kaga bi dariqil ima ta hanyar ishara wannan fawun din tana yin nuni tana fa'idantarwa ta hanyar ishara ila al-illa zuwa ga dalilin da yasa aka ce ka azumci wannan watan anna sababa ikhtiyari ramadan dalilin zabar watan ramadan li yakuna shahra sawm dan ya zama watan da aka ce ai azumi huwa inzalul qur'an fihi shine saukar da alqur'ani a cikin sa shine dalili shine wannan pound din da aka faɗa dalilin da yasa aka ce ai azumi a cikin wannan watan saboda saukar da alqur'ani da aka yi a cikin sa kaga wannan falala ce a ce gaba ɗaya littafin da muke takama muke tinkaho muke ji da shi to gaba ɗaya ba a zaɓi a saukar da shi a cikin watan muharram ba allah bai zaɓi ya saukar da shi cikin watan sha'aban ko rabi'il awwal ko wani cikin watanni ba sai aka zaɓi watan ramadan lallai akwai maziya a cikin wannan watan falala ta biyu tasfidu shayatin ɗaure shaidanu wa igilaki abuwabin niran da kulle ƙofofin wuta wa fatho abuwabin jinan da kuma buɗe ƙofofin aljanna ko shakka babu wannan akwai falala a ciki an ɗaɗɗaure shaidano waɗanda za su hana mutum ya ibada suke sa mutum ya saɓan Allah da an ɗaɗɗaure su ƙofofin wuta an rufe su ƙofofin aljanna an buɗe su fi hadha shahr mubarak a cikin wannan wata mai alfarma ya ƙillu shar alheri yana karanta fil ardi a bayan ƙasa haythu tusaffadu inda aka daddaure wato shaddu aka daure maradatul jin kangararrun shaidanu bisalasil da sarkoki wal aghlal da maruruwa wal asfad da kuma shi ma dai mari ne fala yakhlusuna ila ifsadin nas ba za su samu fita ba zuwa ga gurbata mutane kama kanu yakhlusuna ilaihi kamar yadda suke samun fita zuwa ga wannan fasadin ko bata mutane fi gairihi a waninsa kaga akalla an takaita kuma ka duba yadda mutane suke samun mujawara da masallace da guraren aikin alkhairi a cikin wannan wata saboda shaidanun an ɗaure su da haka wannan yakan sa sharri su shaidanun ba za su samu damar zuwa su buɗe wuraren baɗala guraren barna su dinga ingiza mutane zuwa guraren ba lishtigalil musulmi na bisiyam saboda shagaltuwar al'umman musulmi da yin azumi allazi fihi qam'u shahawat wanda shi azumi a cikinsa akwai dakushe sha'awoyi wa bi qira'atil qur'an saboda shagaltuwar musulmi da karatun alqur'ani wa sa'iril ibadat da sauran ibadu allati tuhadhibu nufus irin ibadun da suke tsarkake zukata wa tuzakkiha su wanke su tsaftace zuciya qala rabbul izza ubangijin buwaya yace kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa da aka ramadan wata makaranta ce ta samun takawa daga cikin abin da ake samu a cikin watan ramadan akwai at-taqwa lidhalik dan haka ne tughlaqu abwabu jahannam tunda mutane sun zama masu takawa me za su yi da shiga wuta shi yasa aka kulle kofofin wuta wa tuftahu abwabul jinan tunda mutane sun zama masu takawa suna kiyaye dokokin Allah dan haka aka bude kofofin aljanna li'anna al'amala salihah kathir saboda aikin kwarai ya yawaita wal kalimu tayyib wafir zantuttuka masu dadi sun cika ko ina da ko ina qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza jaa ramadan idan aka ce watan ramadan ya zo futihat abwabul janna ana buɗe ƙofofin aljanna wa ghallaqat abwabul niran ana kulle ainihin wato ko wa gulliqat abwabun niran ana kulle ƙofofin wuta wa suffidatu shayatin ana daddaure shedanu wa kullu zalik duk wannan yatimmu yana cika fi awwali lailatin a farkon dare min ash-shahr al-mubarak na wannan wata mai alfarma watan farkon daren a wannan daren ake kama shaidanin nan a daure a bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta ba za a bude wa'ancan ba har sai an gama azumi wa'annan su dama suna nan a bude liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo sallallahu alaihi wa sallam idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan idan aka ce farkon dare ya kama na watan ramadan suffidati shayatin to ana daure shaidanu wa maradatul jin da kangararrun aljanu wa gulliqat abwabun nar ana kulle kofofin wuta falam yuftahu minha babun babu wata kofa ko guda ɗaya da za a bude cikin kofofin wuta wa futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha bab ba wata kofa guda ɗaya cikin kofofin aljanna da za ta saura a kulle duk za a bude su wa yunadi munadin sannan kuma ga mai kira yana kira mai shela yana yin shela yana cewa ya bagil khairi aqbil ya kai mai neman alheri ka matso fuskanto taho wa ya bage shar akasir kai kuma mai neman sharri takaita walillahi utaqa minan nar Allah yana da yantattu daga cikin wuta wa zalika kullu laila wannan kuma a kowane dare ne da kaga wannan ita ce falalar watan Ramadan ta biyu buɗe ƙofofin aljanna rufe ƙofofin wuta ɗaure shedanu na uku lailatul qadar daga cikin falalar wannan wata na ramadan akwai lalatul qadr a cikin sa alimta ayyuhal abdul mu'min ya kai bawan Allah mu'mini ka sani anna Allah jalla jalla jalalu Allah mai girma da daukaka ikhtara shahr ramadan ya zabi watan ramadan li'annahu an unzila ko anzala fihi alquranul karim saboda ya saukar da alqurani mai girma a cikin sa wa yumkinu istikhdamu dhalik yana yiwa a amfani wannan dama fil qiyas bi turuqin mutanawwi'a wato ta hanyar yin kiyasi da awo ta hanyoyi mabambanta min ha daga ciki anna akrama yaumin zaka iya yin kiyasi ka ce mafi girman wani yini inda Allah a cikin a wajen Allah huwa fi shaharin ladhi unzila fihi alquran wannan yinin yana cikin daren da aka saukar da alqur'ani yana cikin kai watan da aka saukar da alqur'ani fa yajibu da aka yana wajaba an yukhassa bi amalin za'idin a keɓanci wannan wata da wani aiki na musamman aiki ƙari ɗoriya akan irin aikin da ka saba wa ya shaɗu li hadha ma ja'a fi taharri lailatul qadr abinda zai bada shaida akan haka shine abinda yazo na kirda dan daren lailatul qadr wa takhsisiha da keɓantar wannan dare bi mazidin min al'amal da ɗoriya da ƙarin aiki wa sayati zalik bayani game da lailatul qadar zai zo insha Allah mufassalan in Allah ya so daki daki fi mabhas lailatul qadar a can wajen mabhasin da zai kawo na maganar lailatul qadar daga cikin abu na biyu annan ni'mata idza hasalat lil muslimin idan ni'ima ta samu ga al'umman musulmi istawjabat mazidan min al'amal to ta wajabta a samu ƙarin aiki kuma shukuran lillah saboda godiya ga Allah Allah maɗaukakin sarki bai zaɓi kowace al'umma ya bata wannan daren ba sai mu sai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da ku aka samu ni'ima ta tabbata a hannunka kai a matsayinka na musulmi to kuma godiya ta zama dole godiyar nan a aikace da kuma godiya ainihin wato da baki don haka istaujabat mazidan min al'amali wannan ainihin ni'ima din ta wajabta a ƙara zage dantse wajen yin aiki shukuran lillah saboda godiya ga Allah wa ya shahadu li hadhal ma'ana zai ba da shaida ko kuma abin da zai shaidu wannan ma'anar qaulul bari ba'da tamami ni'mati shahr ramadan maganar ubangiji wanda ya faɗa bayan cikar wannan ni'ima ta wannan wata na ramadan yace walitukmilul idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ce walitukmilul idda dan ku cika lissafi walitukabbiru Allah ku ci gaba da girmama Allah alama hadakum akan shiriya da yayi muku wala'allakum tashkuruna kuma dan ku zama masu godiya ga Allah wa qawlihi tabaaraka wa ta'ala ba'da tamami ni'matil hajj haka ubangiji ta'ala ya faɗa bayan cikan ni'imar aikin hajji yace fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika aikin hajjin ku fadhkurullaha ku ambaci Allah ai dama kuna ambatan ku ƙara akan wanda kuke yi kaga can an ce walitukmilul idda walitukabbirullaha ai dama kuna kuna kuna kabbara kuna yin zikiri amma ana son ku ƙara tunda Allah ta'ala ya muku ni'ima ya baku watan Ramadan to shine Allah anan ma ya sake cewa bayan ni'imar aikin haji sai ya ce idan kun gama aikin haji fadhkurullah ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum irin kaman yanda kuke ambatan ainihin wato iyayenku
to akwai wanda ya yi fakin a nan bakin kofa a pijo 204 sabida 206 ko? to 206 sabida haka in yana kusa sai je gyara za a fita da za a fita da ita lambar municipal wujubu saumi ramadan wajabcin azumin watan ramadan faman tatawwa a khairan fa huwa khairun lah abu na farko yana so abinda ya sa ya kawo wannan yana so ya nuna ma da azumin watan ramadan optional zaɓi ne in ka ga za ka sha wahala sai ka ciyar sai ka kwanciya ka kawai ka kwashi girki an fahimta yawa in kuma za ka yi ɗin to fa bi hawa ni'imat to shi sa ya ce fa man taɗawa'a khairan duk wanda ya yi taɗawu'i na alkhairi fa huwa khairun lahu to shine ya fi zama alkhairi a gare shi lima taqaddama min al-fada'il sabida abin da ya gabata na falala kataballahu alal musulmi na sauma ramadan ubangiji ta'ala ya wajabta wa musulmi wat azumin ramadan walamma kana fatmul anfusi an shahawatiha yayin da ya kasance yaye zuciya daga sha'awa-sha'awanta wa hajabuha amma alufatiha da kuma shamakance zuciya daga barin abin da ta saba min as'abil umur yana daga cikin al'amura masu wahala kuma kowa ya sani abinda zuciyarka take sha'awa ka yaye ta ka hana ta wannan abin abinda ta saba da shi ko da yaushe ka sa mata hijabi da kan dagarki ka hana ta taga abin ballantana ta yi shi wannan abu ne mai wahala yana daga cikin as'abil umur shi yasa ta'akhkhara farduhu ila sanati thaniya shi yasa Allah cikin hikimarsa sai ya jinkirta farlanta azumin watan ramadan har sai zuwa shekara ta biyu minal hijirati daga hijira har annabi ya gama zamansa sallallahu alaihi wasallam a makka ba a ce a yi azumi ba ba a farlanta shi ba A da aka dawo madinan ma an samu daula ta musulunci amma sai a shekara ta biyu allah ta'ala ya farlanta azumin ramadan walamma tawaddanatil qulubu ala tauhid yayin da wato zuciya ta samu shimfiɗa ta tauhidi yayin da tauhidi ya shimfiɗu a cikin zuciya wata azimin sha'a'irillah kuma zukata suka zama suna girmama alamomin addinin Allah in mutum ya ga abu kaza wanda yake alama ce cikin alamomin addinin Allah yana girmama shi to da zuciya ta samu wannan nuqilat ilaihi sai aka ɗauke ta ilaihi zuwa ga yin azumi shi ma kuma da aka shigo da yin azumin bitadiriji sai aka fara da yinsa mataki-mataki ba lokaci guda kawai aka ce a zo a yi azumin watan ramadan ba na farko dai ka saba duk lokacin da ga dama ka ɗauki ruwa ka sha ka ɗauki lemo ka sha ka ɗauki abinci ka ci ka yi kaza to kuma ga wata ibada ita za a ɗauki awa takwas awa tara awa goma ba ci komai ba kana ji ga kayan marmari ga kaza ga kaza kana kallo da a kewaye da kai abubuwa ga sunan suna hancin ka yana ɗauko ma ƙanshi duk kana ji kuma ga kuɗi a aljihun ka za ka iya siya kuma ga cikin ka ana zanga-zanga a ciki to kuma a ce karkaci to kaga wannan abubuwa ne waɗanda suke gaskiyar magana sai an bi wasu matakai don mutum a ɗora shi akan wani tsari a sauke shi daga kan wani tsari to wannan yasa bitajirij sai nukilat aka ɗauke zukatan daga abin da suka saba ɗin can ilaihi zuwa ga wannan sabon tsarin bitta diriji ta hanyar bin mataki-mataki fabuji a bihi sai aka fara da shi maganar azumin nan alatta khayiri akan ba da zaɓi optional ma'attar gibi fi saumihi amma fa tare da kwaɗaitar da kai yin azumin ga falaloli an gaya ma in kai su akwai tarin falala amma har yanzu an ban ma shi bai zama wajibi ba لأنه كان قد شق على الصحابة رضي الله عنهم دومين سو كان صحابة أكرم فرقو يا زمن يا يمس وحلا قد شق يا وحلر أكن صحابة رضي الله عنهم فكان من أراد سيكسن شاك بشابو da wanda yake so an yuf an yuftira ya sha azumin wa yaftadiya ya bada fansar wannan shan azumin da ya fa'ala ya aikata qala ar-ra'ufur rahim ubangiji mai tausayi mai jin kai sai ya ce wa alal ladhina yudiqunahu yana kan waɗanda suke iya shi da wahala ai wa alal ladhina yatajashshamunahu ai yatajashsham shine wato yudiquna za su iya kai azumin amma da wahala mutumin da baya iya awa uku bai ci komai ba a ce awa takwas ko wani abu mai kama da haka lalle akwai wahala to sai Allah ya ce wa alal ladhina yudiqunahu ga waɗanda suna iya yin azumin da wahala fidiyatun ta'amu miskin to su ba da fansa na ciyar da miskini sai su sha azumi faman taɗawa'a amma wanda ya yi taɗawu iya azumin fa huwa khairun lahu to shi ya fi zama alkhairi a gare shi faman taɗawa'a khairan wanda ya yi taɗawu na alheri ya yi wani aiki na alkhairi fa huwa khairun lahu to shi ya fi zama alkhairi a gare shi an fahimta ma'ana mutum ya sha azumin ya kuma ciyar da miskini ciyar da miskini ma haga aikin alkhairi ta ɗau'i ne ka samu wani shi kuma gashi baya iya azumin ka ciyar da shi abinci shi yana ba kuma ba shi da abincin da zai ci ka ciyar da shi kaga ta ɗau'i ne na alkhairi amma sai Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum amma ba ciyarwar ba ita ma ciyarwar aikin alheri ne amma ku yi azumin shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna amma kun sani to kaga wannan matakin sai ya nuna cewa ashe azumin wata ramadan a karan farko an bashi ne wanda yake ganin zai yi azumin shi aka fi so wanda kuma ba zai yi ba saboda yanayin wahala da rana da waye to shi kuma sai ya ciyar sai aka tafi mataki na biyu Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk ya halarci kwanakin watan ramadan a cikin ku to ya azumce shi kaga nan an bada wani sabon umarni thumma nazalatil aya ayatul lati ba'daha sannan ayar da take bin waccan ayar da muka gabatar ita kuma sai ta sauka fa nasakhatha sai ta shafe hukuncin waccan akhbara bidhalika sahabiyani aljalilani sahabbai guda biyu masu girma sun ba da labari game da haka cewa wannan ayar da za mu karanta ta shafe hukuncin waccan da muka karanta ta farko daga cikin sabon akwai abdullahi bin umar wa salamatu bin al'akwa radiyallahu anhuma faƙala suka ce na saka ha shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran ayar da ta shafe faman wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin ita ce ayar shaharu ramadan watan ramadan allazi unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da alqurani a cikinsa hudan linnas shiriya ga mutane wa bayyinatin da bayanin hujjoji bayyanannu min alhuda na shiriya wal furqan da kuma ainihin wato fayyacewa ko bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum shahara wanda ya halarci kwanakin watan ramadan a cikinku falyasumhu ya azumce shi wa man kana maridan wanda ya kasance bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya to ya sha azumin fa'iddatun sai ya kirga min ayyamin ukhar wasu kwanakin daban ya rama su yuridu Allahu bikumul yusra Allah madaukakin sarki yana nufin ku ne da sauki wala yuridu bikumul usra ba yana nufin ku bane da tsanani walitukmilul iddata dan ku cika lissafi kaga can ka sha azumi uku saboda halin rashin lafiya ko halin tafiya to bayan an gama azumi sai kuma ka zo ka rama dan kai ma lissafin kai cika kamar yanda na wana da na wana duk shi ma lissafin su ya cika walitukabbirullaha Allah ya ce ku ci gaba da girmama Allah alama hadakum akan ni'ima da ya muku ta shari'a wala'allakum tashkuruna kuma ku dan ku zama masu godiya ga Allah وعن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن كربودة ابن أبي ليلى يتي صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم سنبام الأباري نزل رمضان أزم رمضان يا سوكا فشق عليهم سيودن وهل الدس فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم sai ya zama a cikinsu duk wanda yake da ikon ciyar da miskini kullum kawai sai ga ya bar azumin mimman yudiqunahu daga waɗanda suna iya shi da wahala wa rukhisa lahum fi dhalik kuma aka yi musu sassauci aka sassauta musu akan yin hakan fa nasakhaha sai kuma wannan aya sai ta shafa wannan hukuncin wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin shi yafi alkhairi a gare ku fa umira bisawm fa umiru kai sai aka umarce su bisawm da yin azumi وأصبح صوم رمضان بعدها ركيزة من ركائز الإسلام وأصبح صوم رمضان عزم وتر رمضان سيكسن بعدها باين ونن أين بياني دي قباتا ركيزة يازما وتمكفة من ركائز الإسلام daga cikin abubuwan da suka kafa addinin musulunci buniyal islamu ala khamsin daga ciki akwai azumi wa rukunan kuma azumi sai ya zama wani rukuni rakinan ai sabitan wato ya zama wani rukuni tabbatacce kafaffe fiddini a cikin addini liƙaunin rahmatul muhuda saboda faɗin arrahmatul muhuda mai rahama kuma ainihin almuhuda mai shiryarwa sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina tubalan musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadin rasulullah kuma annabi muhammad manzan Allah ne wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zaka da bada zaka wa hajjil bait da ziyartar ɗakin Allah aikin haji wa saumi ramadan da kuma azumin watan ramadan abu na hudu at-targhibu fi saumi ramadan sai kwadaitarwa game da azumin watan ramadan na farko gufuranu dhunub gafarta zunubai raggaba shari'ul hakim fi saumi ramadan mai shari'a mai hikima shine Allah madaukakin sarki ya kwadaitar fi saumi ramadan cikin yin azumin watan ramadan mubayyinan fadlahu yana mai bayanin falalarsa wa uluwa manzilatahu da kuma ɗaukakar matsayinsa falau kana ala sa'imi dhunubun da a ce akwai zunubai akan mai azumi ka zabadil bahar kamar kumfar teku gufirat lahu za a gafarta masa wannan zunuban bi sababi hadhihi al-ibadati at-tayyibati al-mubaraka saboda wannan ibada tsarkakakkiya mai dadi mai albarka an abi hurairah radiyallahu an an karbo hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sama ramadan wanda duk ya azumci watan ramadana imanan yana da imani wahtisaban yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa anhu radiyallahu an daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anin rasul sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace as-salawatul khams salloli guda biyar wal jumu'atu ila al jumu'ah da sallar juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan da ramadan zuwa wani ramadan din mukaffiratun lima bainahunna masu kankarewa ne na zunuban da ya gudana tsakaninsu idza jituni batil kaba'ir in an nisanci manya-manyan laifuka in dai mutum baya aikata manya-manyan laifuka to daga azuminsa na bara zuwa wannan da za mu shiga in Allah ya kai mu to duk ƙananan ƙananan zunubansa an kankare su ko bai ce ya tuba ba Allah ya wannan ibadar ƙarfinta da falalarta ta share masa duk wa'annan zunuban nasa in dai allamam ne in tajtanibu kaba'ira ma tunhan ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa allamam inna rabbaka wasi'ul maghfira wannan allamam din kenan shine sharadi sallolin farillan nan kana yin azahar kafin la'asar duk ƙananan zunuban da kai na la'asar an share su in kai la'asar to daga nan zuwa magariba duk ƙananan ƙananan laifuffukan da ba su kai manyan laifuffuka ba da kai wannan sallar la'asar ɗin ta share lokacin da magariba za ta zo kai za ka zama wankakke tsaftatacce daga zunubi haka magariba zuwa isha haka isha zuwa sallar asuba amma sharaɗin shine ya zama kana nisantar manyan laifuffuka in kana aikata manyan laifuffuka to baka cikin wannan falalar وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر دقى أبي هريرة الله يكارى مسيدة يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يا هو كم منبري وترانا فقال سيتي آمين سيساك تاكا متتاكلا تبيوتي آمين يساك تاكا متتاكلا تأكويتي آمين قيل سيأكتي يا رسول الله يا مائكين الله إنك صعدت المنبر ka hau kan منبري faƙulta amin amin amin ka ce amin amin amin hassa uku faƙal sai ce e inna jibril alaihi salam inna jibril alaihi salam a tani ya ce jibril alaihi salam ne ya zo min faƙala ya ce man adaraka shaharar ramadan duk wanda ya riski watan ramadan Allah ya ba shi lafiya ya ara masa lokaci ya ara masa kwana har ya riski watan ramadan kuma azumin ramadan ya kama azumin ya ƙare falam yi gufar lahu bai yi aikin da za a gafarta masa ba fada halan nara sanadiyar haka ya shiga wuta fa a ba'adahu Allah Allah ya tura shi can cikin wutar ƙul amin ka ce amin fa ƙultu amin na ce amin don haka wata ne da ake neman gafara a shiga aljanna da haka duk wanda bai yi aikin da za a gafarta masa ya shiga aljanna ba a cikin wannan wata to gaskiya ya tafka mummunan hasara ga annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yayi duk wanda ya wata ya kama yana raye ya riski watan aka gama watan azumin ramadan bai yi ayyuka ga sunan bila adadin masu tarin yawa da za a gafarta masa zunubansa ya samu shiga aljanna ba to in ya shiga wuta Allah maɗaukakin sarki ya nesantar da shi ya nesa ya sa shi a can cikin wutar ka ce amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin jibril ya yi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin eh kaga kaga abubuwa guda uku ya faɗa akwai wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba sannan akwai wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikin su shi ma bai musu biyayya ba har suka mutu to shi ma yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya shiga wuta a mala'ika ya ce in ya shiga wuta Allah ya nesantar da shi a cikin wutar annabi ka ce amin kuma ya ce amin kaga mala'ika jibril kaga dai ka duba wannan tawaga a mala'ika jibril ya addu'a manzon Allah ya ce amin kaga ba karamar hasara bace mutanen da za su riki watan ramadan wata ne na hutu wata ne na chatting wata ne na kalle-kalle wata ne na hira wata ne na zaman kashe wando kai wannan ba karamar hasara bace ka dai ji irin waɗannan hadisan masu tsoratarwa gagara basa Allah ta'ala ya buɗe wa mutane shiga aljanna cikin sauki amma a ce duk wannan falalar duk wannan tagomashin daga rabasar a ce mutum bai amfane ta ba ai kaga akwai asara a ciki abu na biyu amin amin istijabatu du'a wal itqu minan nar sannan daga cikin abinda wato ya kunshi watan ramadan na kwadaitarwa wata ne da Allah yake amsa addu'o'i wal itqu minan nar kuma yake yantar da mutane daga wuta qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa minan nar Allah madaukakin sarki yana da yantattu daga cikin wuta a kowane yini da dare fi shahar ramadan a cikin watan ramadan wa inna li kulli muslimin da'awatun kuma kowane musulmi yana da da'awatan addu'a ya du'u biha da ake so ya roki Allah da ita fa yustajabu lahu a amsa masa saura ka ka roki shirme saura an ka tashi ka roki shirme in kuka zuba mun ido kowane musulmi a kullun yana da ka dauka kana dan haka tun yanzu samu diyari dinka rubuta muhimman addu'o'i guda talatin kullum Allah ta'ala zai amsa mutum addu'a guda ɗaya wannan tabbas ce ragowar ma duk ka shigar da su akwai yiwuwar su ma Allah maɗaukacin sarki amsa amma wannan tabbaci ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa li kulli muslimin da'awatun kowane musulmi yana da addu'a ya du'u biha da in ya roki Allah da ita fa yusujabu lahu za a amsa masa da aka sai ka tsaya ga me ya kamata tun yanzu ka shirya ka san wani lokaci in daɗi yawa kaza yawa har kashin ainihin wato abin nan take ko na uku minas siddiqina wa shuhada minas siddiqina wa shuhada yana daga cikin siddiqai da kuma shahidai wanda wato shi ma daga cikin na'am banje ba ah yanzu mutumin da ya tsaya a irin wannan lokacin bai roki aljanna ba ba shirme ba bai roki gafara ba ba shirme ba bai roki cikawa da imani ba ba shirme ba a wayannan su ne na gaba-gaba an fahimta sannan ragowa kuma zai kuma su shigo ciki an fahimta da haka muhimman ake sawa a gaba sannan ragowar kuma su kuma su zama taba allaha tsaye allah ya amsa allah ya karba mana ya ce minas siddiƙi na wa shuhada yana cikin siddiƙai yana cikin shahidai wane ne shi an amru bin murra al-juhani radiyallahu an za mu ji a cikin wannan hadisin an karɓo daga amru bin murra al-juhani radiyallahu anhu qala yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا متن يزو وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله يا مايكين الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت وقمته فممن أنا كاجوني مي وتا إيرين تنبايا مالا يتي يا مايكين الله yanzu me kake gani idan ne kalmar shahada kuma na sallaci salloli biyar kuma na ba da zakka kuma na azumci watan ramadan wa kumtuhu kuma na raya shi da ibada famimman ana ni dan wani gida ne dan suwaye ni a wace jam'iyya za a sa ni qal manzo Allah ce min as-siddiqina wa shuhada yau ina za a saka ai kana cikin as-siddiqina wa shuhada kaga daga cikin abin da zai baka darajar siddiq ya baka daraja ash-shahid shine yin azumin watan ramadan wannan ya isa watan ramadan falala an fahimta a tarhib to yanzu an kwadaitar da mu yin azumin to a tarhib min iftar shay'in min ramadan amdan tsoratarwa da barazana na karya azumin watan ramadan da gangan za mu karanta abubuwan da suke karya azumi a can gaba karya azumin watan ramadan da gangan mutum ya yi gayyato abubuwan da suke rugurguza azumi su rusa azuminsa ya kuke so ku nuna mun lokaci ne littafin nan ba so nake mu sauke shi kafin ramadan duk gudun nan da nake na ga takardun na ga ba yi da yawa ba to bari mu karanta wannan a gurguje yake cewa at-tarhibu min iftar shay'in min ramadan wato tsoratarwa game da karya wani abu wato wani abu daga cikin wato azumin watan Ramadan amdan da gangan an abi umamat al-bahili radiyallahu an qal an karbo daga abi umamat al-bahili radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama ana na'imun wata rana ina bacci atani rajulani sai wasu mutane biyu suka zo mala'iku ne suka zo a siffan mutane fa akhadha bi dabu'ayya sai suka kama dama tsana an fahimta ya inganta damatsa kaga dan jam'in dantse kenan ko sai suka kama damatsa na fa'ata ya bi jabalan wa'aran sai suka taho da ni wajen wani dutse wa'aran ai sa'aban mai wahala hawa ko saboda tudunsa ko saboda santsinsa mai wahala faƙala sai suka ce da ni is'ad hau faƙultu sai na ce inni la'uɗiƙo ba zan iya hawa ba ko saboda tsayinsa ko saboda santsinsa ba zan iya hawa ba faƙala suka ce sanu sahiluhu lak za mu sauƙaƙe maka hawansa za mu taya ka ka hau ba za ka samu wata matsala ba fasa'attu ya ce sai na hau hatta idza kuntu fi sawa'il jabal nan ya sa sawadil jabal ku gyara ba sawad bane ba sawadi bane sawa'i alhamza ce sai a gyara ni dai nawa ya sa sawadi ba sawadi bane hatta idza kuntu fi sawa'il jabal har sai da na kasance a tsakiyar dutsen ma'ana bayan sun hau kan dutsen tun da yana da faɗi da girma suna tafiya har sai da suka je tsakiyar dutsen idza bi aswatin shadidatin yace sai na dinga jin ihu mai tsanani ƙara fa qultu sai nace ma hadhihi al aswat nake tambayar waɗannan mala'iku da muke tafi tare da su nace waɗannan sautukan fa wannan ƙarar da nake ji fa qalu sai suka ce hadha uwa'u ahli nar yace wannan ai kururuwa ce da rurin 'yan wuta sun man bi sannan suka ci gaba da tafiya da ni fa'iza ana bi ƙaumin ina zuwa sai na zo na tar da wasu mutane mu'allaƙin an rataye su bi bihim da digadigansu an jawo digadigan an hada da kan an ɗaure shine mu'allaƙin ko kuma araqib su kafafuwan nasu dunduniyoyin nasu aka cafa da kugiya sai aka daure a sama kansu aka sako shi yana lilo a ƙasa mushaqqaqatun ashdaquhum gefen bakin su an bare shi shine ashdaq shidik nan kenan mahadar leban kananan da nan mahadar shine shidik to an tsaga ainihin wato gefen bakin su tasilu ashdaquhum dama gefen bakinsu yana ta fitar da jini ƙal nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙultu sai na ce man ha'ula waɗannan suwaye su kuma ƙal sai ya ce da ni allazina yubdiru na ƙabala ta hillata saumihim wayannan su ne masu karya azuminsu kafin lokacin buɗe baki masu karya azumi da gangan mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan ko ya dukkan wani abu da yake kare azumi da gangan ko kuma a sanar da an ga wata mutum da gangan mutane suna azumi shi yana cin abinci wai shi sai ya gani da idansa tuko ko kuma sai wanda ya yarda da shi ya gaya masa sannan ya ɗauka za mu zo magana ganin wata shi ma da haka sai ga mutane suna akwai wanda suke hikima ba zai ci abinci ba yanzu kuma kun aje shi nan ma ba zai ci ba in kuka ɗauka shi ba ɗauka ya ba wa bai ci abinci ba ba cinya ba kafar baya sannan an ajiye can azumin shi dama yana ganin ba tare da ku ya ɗauka ba da haka can ƙarshen azumin ma kuma ba zai ajiye ba shi bai azumi ba shi bai ci abinci ba akwai kuma wanda shi kawai yana ganin wannan duk kawai ƙarya gwamnati take da take ci an ga wata shi ma sarkin musulmin duk ba gaskiya ba ne da haka shi bai yarda da ganin watan ba sai ya gani da aka sai ya ci gaba da cin abincinsa kawai da aka cin abinci da rana cikin watan ramadan da gangan to kaji irin azabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu ana yi musu kuma an ce ga irin laifinsu yubdiruna alladhina yubdiruna qabla tahillata sawmihim wa amma ma yurwa amma abinda ake ruwaitowa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man afdara yawman min ramadan wanda ya sha wato azumi ko ya karya azumi guda ɗaya cikin watan ramadan muta'ammidan da gangan la yujzi'uhu siyamu dahar azumin shekara guda ba zai isar masa ba wa in samahu ko da ya azumce shi fa hadha al hadithu da'ifun la yasihu wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba wa sayati al-kalamu alaihi mufassala ko da yake magana akan shi wannan hadisin za ta zo nan gaba daki daki insha Allah to sai mu tsaya nan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sanya mu mu zama yantattu cikin wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki